بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis sha shida ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da hudu ga watan novemba 1998 idan ba manta ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha الشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله عندما كي كرقشن bayani dangane da ɗagowa daga ruku'u da kuma irin zikirorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi idan ya ɗago daga ruku'u sai malam ya ce ashiran zikiri na goma wanda yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta shi ya tabbatar da shi dangane da ɗagowa daga ruku'u shine rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ma'ana in mutum ya ɗago daga ruku'u ya ce rabbana walakal hamdu sannan ma'ana godiya ta tabbata gare ka ya Allah ya ubangijinmu godiyan nan mai yawa mai daɗi mai albarka sannan mubarakan alaihi godiyar da take ɗauke da albarka kama yuhibbu rabbuna wa yarda kamar yadda Allah ubangijinmu yake so yake yarda haka muke ainihin wato gode mishi qala hu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wa alihi sallama ba'da ma rafa'a sallallahu alaihi wa alihi sallama ra'asahu min raka'a wannan zikirin wani mutum ne da ya dago daga ruku'u da ya dago daga ruku'u wanda yake bin annabi sallallahu alaihi wa sallama sallah sai ya faɗi wannan ainihin zikirin wa qala a lokacin da manzo Allah ya ce sami Allahu liman hamida shi kuma wannan mutum da ya tashi sami Allahu liman hamida to da ya zo rabbana wa lakal hamdu sai ya hamdan kafiran tayyiban mubarakan fi ya zuwa karshe falamman sarafa rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lokacin da manzo Allah ya sallama sai ya ce manil mutakallimu anifan a ɗazuwa ne ne yayi magana a cikin sallah fa qala ar-rajulu sai mutumin yace ana ya rasulullah ni ne ya manzan Allah to kaga ka'ida na hawiya annakiratu idza uidat ma'rifatan kanat ainal ula a farkon wannan hadisi aka ce qala hu rajulun can daga ƙarshe ƙarshen sai kuma aka ce fa qala rajulu ai ar-rajulu al-awwal sai wannan mutum ya ce ni ne ya manzon Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ma'aiki ya ce laqad ra'aytu bid'atan wa 30 malakan haƙiƙa na ga mala'ika talatin da wani abu in ka ji larabawa suna lissafi suka ce bid'a wato suna nufin irin yadda za a ce goma sha wani abu talatin da wani abu ashirin da wani abu sai ce na ga mala'ika talatin da wani abu ma'ana yan kan ne bai rike ba bai faɗa ba yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan suna wawasu suna rigirgen wannan zikiri kowa yana kokarin shine zai fara rubuta ta kai wa Allah al-imamu maliku shi ya ruwaito wannan ainihin wato hadisi duk sa'an da kaji an ce imamu malik ya ruwaito hadisi shikenan kwakwalwar ka tafi kan muwatsa kai tsaye imam malik yana da littafai da dama amma abin mamaki waɗannan littafai sun bata a cikin duniyar ilimi an rasa inda suke sai muwatsa ce ta bayyana in ba haka ba imam malik yana da littafi siratu umar ibn abdulaziz yana da tarihin akan umar dan abdulaziz ya shi mujalladi guda haka imam malik yana da kitabu zuhdi war raqa'iq waɗannan littafai duk ba a ga inda suke ba sai dai wannan ainihin muwatta wadda take hannun musulmi wal bukhari da al-imam al-bukhari wa abu dauda haka al-imam abu dauda shi ma ya ruwaito wannan hadisi to waɗannan zikirori jama'a hukuncin su hukuncin ɗaya ne da waɗancan zikirori waɗanda muka tattauno a baya ma'ana ba zai yiwu ka ce ainihin zaka haɗa wannan zikiri da wannan zikiri a cikin ainihin wato ɗagowa daga ruku'u ɗaya ba in ka ɗago daga ruku wani lokacin ka ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu daga nan sai ka iya tafiya sujuda wani lokacin ka ƙara hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko hamdan kasiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko kuma sami Allahu liman hamida اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد to duk waɗannan za ka iya wannan lokaci kai wannan wannan ruku'u kai wannan wannan ruku'u kai wannan amma ba zai yi ka ɗauko wani lafazi ka haɗa da wani lafazi kamar yadda wasu suka halatta ba ma'ana wasu suna ganin cewa za ka iya ɗagowa bayan ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi sa'annan kuma ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd a'a kamar zikirorin nan na ruku'u muka ce sai dai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh kai a cikin wani ruku'u to haka kuma subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sai kai a cikin wani ruku'u muka ce wannan ita ce sahihiyar magana to dukkanin zikirorin ma haka suke kowanne sai kai shi a wurin shi daban إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه tsawaita wannan tsayuwa wannan tsayuwa da annabi yake in ya ɗago daga ruku'u yakan tsawaita ta yakan daɗe a tsaye kafin ya tafi sujuda da kuma bayani akan wajabcin natsuwa a cikin shi kaga abu biyu bayan ka daɗe a tsaye sannan kuma ya zama a natsa kake a tsaye ɗin ashe ba wai tsayuwar ba kawai amma kana tsaye kana sukur-sukur nan kana sukur-sukur nan kaga ka tabbatar da wajabci na farko baka tabbatar da na biyu ba don haka na farkon ma ya rushe domin in ka tabbatar da wani rukuni a cikin sallah daga cikin irin ruku'u sujuda amma babu natsuwa a ciki to yadda wannan ruku'u yake wajibi to haka natsuwa a cikin ruku'un yake wajibi don haka in kai ruku'u baka natsu ba to kamar baka yi ruku'un bane to kamar baka yi sallar ba kenan saboda haka dole ne ka ainihin tsaya bayan ka ɗago daga sujuda ba daga ainihin wato ba daga ka ɗago daga ruku'u kawai sai ka ainihin tafi sujuda ba a lallai sai ka ɗan tsaya ka samu natsuwa tare da kai to sa'an nan sai ka tafi zuwa sujuda wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaj'alu qiyamahu hadha qariban min ruku'ihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana sanya wannan tsaiwa tashi ta dagowa daga ruku'u tana yin kusa da daidai da tsawon dadewar ruku'in shi kama taqaddama kamar yadda bayani ya gabata a can baya bal kana yaqumu ahyanan hatta yaqula alqa'il wani lokacin annabi ya dago daga ruku'u sai ya dade a tsaye har ma wani ya ce qad nasiya kuma annabi ya manta sallah yake ne min tuli ma ya komu saboda daɗewa da yake yi a tsaye wannan hadisi al-imam al-bukhari ya ruwaito shi wa muslimun wa ahmad da al-imam ahmad wa huwa mukharrajun fil irwa'i al-shaykh al-muhaddith al-albani yace wannan hadisi ya fitar da shi a cikin irwa'ul ghalili lamba hadisi na 307 wa kana ya'muru bil itmi inani fihi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarni da natsuwa a cikin ruku'un faƙala lil musi'i salatihi ma'aiki ya ce wannan mutum wanda ya zo yana yin ɓatacciyar sallah da annabi ya zo koya mai sallah sai ya ce sun marfa ra'asaka sa'an nan ka ɗago kanka daga ruku'u hatta ta'tadila qa'iman har sai ka daidaitu a tsaye fa ya akhudha kullu azmin ma akhadahu kowanne ƙashi ya koma inda yake idan ka ɗago daga ruku'u ka natsu ka tsaya yadda yake kowace gaba kowane ƙashi ya koma inda yake wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa idza rafa'ata idan ka ɗago kanka fa aqim sulbaka ka tsayar da gadon bayanka warfa ra'asaka kuma ka ainihin wato ko eh warfa ra'asaka sa'annan ka ainihin ɗago kanka daga ruku'u hatta tarji'a al'izamu ila mafasiliha har sai kowane ƙashi ya koma daidai ya tsaye akan gaɓar shi wannan hadisi gashi ya ce al-bukhari wa muslim su ne suka ruwaito shi bil jumlatil ula faqat da jumlar farko jumlar farko ta cikin wannan hadisi ita ce sun marfa ra'asaka hatta ta atadila qa'iman to bukhari da muslim sun ruwaito shi da wannan jumla din والدارمي الإمام الدارمي يروي wannan hadisi wal hakim da hakim والشافعي وأحمد ده الإمام الشافعي ده الإمام أحمد الشيخ المحدث العلامة يتشي والمراد بالعظام هنا أبن ده أكي نفي ده العظام أنا كسوسوا ده أكتي عظام سلسلة الظهر wato ƙashin ainihin wato gadon baya wa faƙaratihi da kuma gaɓoɓin wannan ƙashi na gadon baya sai sun natsu kamata kaddama kariban kamar yadda ainihin bayani ya gabata nan kusa kaɗan a baya jiya mun karanta fil itidali min ruku'i a wajen daidaituwa ɗagowa daga ruku'u ma'ana cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ka ɗago gadon bayan ka har sai kowane ƙashi ya koma inda yake to daga fahimtar wannan ƙashin to wannan fahimtar ita za ta sababar da wani saɓani na fiƙi hukuma wasu malamai suka ce abinda wannan hadisi yake nufi shine in ka ɗago daga ruku'u ka tsaya yadda sai duk ƙasusuwan jikinka sun koma inda suke to ƙasusuwan jikinka sai sun koma inda suke kafin ka yi ruku'u yaya ne ƙasusuwan jikinka suke hannunka yana na ɗaya yana kan ƙirjinka kai kabdu ko don ka ɗago daga ruku'u ƙasusuwanka su koma yadda suke a yadda ka fara sallar ka da farko don haka sai suka ce sai ka ɗauki hannunka sai ka ɗora shi akan ainihin ƙirjinka a yayin da ka ɗago daga ruku'u to shine shi a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake nuna maka bai yadda da wannan fassarar ba ƙashi da aka ce ko na ƙashi ya koma inda yake sai ya ce ƙashin gadon baya ake nufi saboda wannan riwayar da ta zo ta ce fa'aƙin sulbaka sai ce don haka wancan kalmar ƙashi da aka ce hatta ya akhudha fa ya akhudha kullu azmin ma akhadahu har sai ko na ƙashi ya koma inda yake sai ce ba dukkan ƙashin jiki ake nufi ba ƙashin gadon baya ake nufi sai ya miƙe ya tsayu mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙarƙashin haka shi kuma a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani zai ce maka in ka ɗago daga ruku'u to ka saki hannunka in ka rungume ka yi bid'a za mu tattauna za ka ji ina aka kwana ina aka tashi sai insha Allah sai ya ce wal mafasilu wannan kalmar ta mafasilu ɗin nan da aka ce gaɓoɓi jam'u mafsilin wato ainihin jam'i ne na mafsil gaba menene to mafsil din shine sai ya ce multaka kulle azmaini fil jasadi mahadar ko waɗanne ƙasusuwa guda biyu a jiki ma'ana gaba kenan gaba menene ake nufi da mafsil shine gaba inda wannan ƙashi ya taho da wannan ƙashi suka haɗu to kaga wannan wuri ba shi ake kira gaba ba in ƙashi ne guda ɗaya babu wata kwana a wurin ai ba za a kira wurin gaba ba to wannan ƙashi wannan ƙashi ya taho ya haɗu to sai a ce mafsil marabar su kenan gabar su kenan sai ya ce unzur al-mu'jam al-wasit ka duba ainihin littafin al-mu'jam al-wasit al-mu'jam al-wasit kungiya ce daga cikin kungiyoyin malaman ƙasar Masar suka haɗu suka rubuta ainihin kamus ingantacce dangane da lugal arabiya ana buga shi a cikin mujalladi biyu juz'i biyu kuma ana buga shi a cikin mujalladai biyu wararru daban-daban tanbihun الشيخ المحدث العلامة الفقيه محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتجا فذكروا إن المراد من هذا الحديث بين واضح yace abin dai da annabi yake nufi da wannan hadisi to abu ne a bayyane a sarari wa huwa al-itmi'nanu fi hadha al-qiyam annabi yana nufin a natsu ne a cikin wannan tsaiwa ta dagowa daga ruku'u wa amma istidlalu ba'd ikhwanina min ahli al-hijaz kafa hujja da wasu ƴan uwanmu daga cikin salafiya suka yi da wannan hadisi daga cikin waɗanda ke ƙasar hijaz wa gairiha da waɗanda ke wasu ƙasashe abin da yake nufi da hijaz a nan shine ƙasar saudi arabia su su bin baz yake nufi da su usaimin da makamantansu su sun kafa hujja bi hadhal hadisi da wannan hadisi ala mashru'iyyati wad'il yumna ala al-yusra fi hadhal qiyam mutanen ƙasar saudi arabia su bin baz da makamantansu sun kafa hujja da wannan hadisi akan cewa shari'ar musulunci ta shar'anta masallaci in ya ɗago daga ruku'u a wannan tsayuwar ta kafin ya tafi sujuda to ya sake runguma hannun shi kuma yadda ya rungume kafin ya yi ruku'u ashekul albani ya ce fa ba'idun jiddan kafa hujja da suka yi da wannan hadisi a dangane da wannan matsala wato fahimta ce wadda ta yi nisa kwarai da gaske wato ta kaucewa abin da yake daidai ta nisanci abin da yake gaskiya amma jumu'i riwayatil hadith yace wannan fahimta ta yi nisa daga tattara riwayoyin hadisin hadisin aka tattaro riwayoyin shi baki ɗaya wannan fahimtar da suka kawo babu ita a ciki wa huwa al-ma'rufu inda al-fuqaha wannan hadisi shine sananne a wurin malaman fiqhu bi hadisil musii salati in kaji ana cewa hadisil musii salati to wannan hadisin ake nufi wato kullum a ƙasashen nan namu ya kamata a tarbiyance mu akan ka'idar ilimi duk ɗalibai aka tattara ɗalibai na ɓangarori da dama aka zo ana maganar ilimi sai a ce saboda hadisin okasha saboda hadisin musi'i salatihi saboda hadisin barira saboda hadisin kaza saboda duk an karantar da su wannan hadisin mu kuma nan mutanen mu sai aka ta dura musu salatul fati iyaye da kakanni ƴaƴa da jikoki don haka sai aka waye gari da ka zo ka ce saboda hadisin kaza sai su ba su fahimci abin da ka dosa ba don ba a karanta musu hadisin ba hadisin musi'i salatihi mun kawo tarihin shi a baya a takaice wani dattijo ne cikin sahabbai mutumin ƙauye sunan shi ainihin Khallad ibn Rafi sai ya zo masallaci sai ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana zaune sai ya shigo sai ya sallah yayi sallah irin wannan sallah da aka gada iyaye da kakanni duk wanda bai koyi sallah daga manzo Allah ba sai kaga irin ta yake yi kaulan wahidan haka magana take ya zo wannan sallah kiket kiket kiket haka gashi nan yana tsalle gashi nan ya tsallaka ta da ya gama wannan sallah ya zo ya ce manzo Allah assalamu alaikum manzo Allah ya ce wa alaikum salam wa rahmatullah ya amsa mishi sallama ka ji wannan riwaya da kyau ta tabbata cikin sahihul bukhari domin wasu da basu same ta ba sai suka ce da yawa annabi sallama sai annabi ya kissa amsa sallama saboda munin sallar shi a annabi ya amsa sallama shi amma sai annabi ya ce irji fa salli ka koma kai sallah fa innaka lam tusalli dan ba kai sallah ba ga sallar yayi fa amma bai yi ba ma'ana abshe abin da ake nufi duk wanda ya sallah ba yadda take a cikin karatu ba to wannan sallah da ita da babu ɗaya ne don ga sallah ya yi fa amma kuma annabi cewa ya kai ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya sake koma ya sake yin irinta ya sake dawowa ya yi sallama annabi an sa ya ce ka koma ka yi sallah ba ka yi sallah ba ya sake yin na uku sai ya ce wa annabi na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ban iya wadda tafi wannan ba ka koya mini don Allah wannan ba kawai bai zama ɗan birni ba kan shi bai waye ba ai ya zama waye ko aha ya waye kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau shine sai annabi ya zo yana koya mai sallah to sai annabi ya ba ya fi bada muhimmanci akan abubuwan da suke farillai da wajibai da sunnoni masu ƙarfi a cikin sallah to shine malam yake cewa wannan hadisi da annabi yake cewa ka ɗago bayan ka har sai kowane ƙashi ya koma daga yadda yake yace shine sanannen hadisi a wurin malaman fiqh da cewa hadisin musi'i salatihi to kaga yanzu shi a shekul alamatul albani saboda yana ganin wannan hadisi kusan duk wanda yake karanta wannan sifatu salati ya fahimci irin waɗannan mustalahat inda almuhaddisina wal fuqaha don haka da yazo kawai sai ya ce wa huwa al-ma'rufu inda al-fuqaha'i bi hadith al-musi'i salatihi haka za su suna hujja sai ce saboda hadisin barira barira wata baiwa ce ba masu ita suka dora mata fansa ta zo ta ce aisha ki taimake ni ki cika min kuɗi in biya aisha ta ce a sai dai in biya duka ya zama ni nake rike da waliccinki kuma shine suka tafi suka je suka ta je ta gaya musu suka ce a'a shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya shigo sai aisha ta ce gashi gashi abin da ya faru annabi ya ce ki siya ki biya fa inna mal wala'u liman a'taqa ai wanda ya yanta bawa shi ne yake da walicin shi a hannu ko an rubuta wannan ko ba an rubuta ba ko an yadda ko ba a yadda ba haka dokar take dole mun fahimci wannan da kyau to ashe in mun gane wannan to lallai sai an karantar da mutanen kasashen mu hadisai tukuna sa'an nan za a zo in ana tattauna matsalolin fiqhu ana cikin magana sai a ce saboda hadisin kaza saboda hadisin kaza yanzu misali da yake kasar nan tamu an fi shagaltuwa da fiqhu duk wanda ya zo yana magana da ya ce risala kowa ya fahimta amma littafi mai suna risala guda dubu nawa ne a musulunci to amma da an ce risala wani istilahi ne shahararre kenan a kasashenmu da an ce qawaidi a littafi mai suna alqawaid alqawaid guda nawa ne a musulunci suna da yawa amma da an ce qawaidi ka gane to abin da ake so kenan ya zama mutane an shayar da su hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam yadda da an zo ana magana a ce saboda hadisi kaza to ba sai an kawo maka hadisin ba to amma yanzu an ce maka saboda hadisin musi'i salatihi sai kuma ka ce to menene kuma hadisin musi'i salatihi kaga an shiga matsala kuma kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko yace to wannan hadisi dai shine wanda yake sananne a wurin malaman fiqh da sunan ainihin hadisul musi'i salatihi sai yace bal huwa istidlalun batil kafa hujja da wannan hadisi akan cewa a runguma hannu kuma bayan an dago daga daga ruku'u ya ce kafa hujja ne wanda yake bataccen kafa hujja barna ne kafa hujja da wannan hadisin a wannan wurin li'anna alwaba almazkura yace domin dora hannu dinnan wanda ake magana ya kamata ka tsaya ka fahimci abin da ake nufi ba ɗora hannu a ainihin ƙirji a farkon sallah ba wannan kamar yadda muka tabbatar shine abin da sunna kaɗai ya tabbatar yayin da kai kabbara harama to ka ɗora hannunka a ƙirji shine kaɗai abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam saɓanin haka ko dai abu ne wanda bai da asali ko kuma abu ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske ina ma'anar wannan magana tawa shine duk abin da ya saba wa qabdu to ba shi da asali ko kuma yana da asalin amma asalin mai rauni in aka ce ba shi da asali ana nufin ko isnadi bai da shi ƙarya ne misali duk waɗanda suke cewa din nan annabi ya saki hannu a sallah ƙarya suke yi wa annabi babu wannan hadisin kwaya ɗaya babu shi a cikin duniyar ilimi amma duk wanda ya ce akwai ina muƙabalanta shi da cewa ya kawo wannan hadisi mas'alar mai sauƙi ce kai je ya kure ka alungu ya ce gashi ya kawo nan sarari ina ike ina isnadin shi ɗaya kenan don haka babu sakin hannu a cikin ainihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam na ɗaya kenan na biyu da na sake cewa saɓanin ɗorawa a ƙirji abu ne mai rauni kwarai da gaske su ne hadisan da aka samo cewa ɗorawa a kan cibiya ko a ƙasan cibiya ko kuma a saman cibiya ƙasan kirji duk wannan baki ɗaya bai inganta daga annabi sallallahu alaihi sallam abin da ya inganta kaɗai shine ɗorawa a kan kirji ɗin to yanzu ba wannan matsalar muke magana ba muna maganar in mutum ya ɗago daga ruku'u ina zai aje hannun shi zai mayar da shi ne kan kirji kamar yadda wasu malamai suka ce su ne malaman hijaz da makamantansu ko kuwa zai sake shi ne to shine sai malam yake cewa li annal wada al mazkura lam yarud lam yarid lahu dhikrun fi hadha al qiyam al awwal fi al qiyam al awwal fi shako لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث وألفاظه yace domin ɗora hannu akan kirji bai zo ba a cikin wannan lafuzza na hanyoyin wannan hadisi na almusi'i salatihi a farkon sallah din wato annabi bai koyar da almusi'i salatihi ɗora hannu ɗaya akan ɗaya a kirji ba ko da a farkon sallah saboda annabi ya karantar da shi ne abubuwan da suke farillai da abubuwan da suke sunnoni masu ƙarfi ɗora hannu a kirji sunna ce mustahabbiya to annabi sallallahu alaihi wasallama abinda albani yake son ya ce in ya zan bai karantar da wannan almusi'i salati ya dora hannu ɗaya akan ɗaya a farkon sallah batun da mustahabbi ne to yaushe ne kuma za a ce an samu wata fahimta daga cikin wannan hadisi cewa kuma a ɗora hannu ɗaya akan kirji ɗaya akan ɗaya akan kirji bayan an ɗago daga ruku'u in ya zama a farkon sallan ma ba a koya mai ba balle a wajen nan ina fatan kun fahimci wannan magana to sannan kuma ka faɗaka cewa da aka yi wai ɗora hannu a kan ƙirji fa mustahabbi ne kar wannan ya ruɗe ka su je malaman bid'a suna ce maka to ma akan mustahabbin za a matsa mutane duk wanda ya soki mustahabbi yayi ridda domin istihbabi hukumi ne na shari'a kuma ai kullum ka tashi sallah ba kana ɗaga hannunka ba in ka zo tahiya ba kana kaɗa yatsanka ba ko kana miƙa yatsanka duk wannan mustahabbi ne yaya aka yi wata sallah ba ka yi wata sallah kake yi ba duk sallah kana yi ba to haka duk sallar da ka tashi runguma hannunka ka rabu da su da surutansu wa in fi faridda wa in fi nafila wa duk wannan wa in wa in laukaniyat wallahi kulluha balala bata ne wallahi ka watsar da su da ka tashi sallah ka runguma hannunka a kirji dama bangarori biyu ne daga cikin bangarorin malamai suka ce a saki hannu a sallah na farko su ne bangaren malikiyya bangaren malikiyan nan mutaakhiri na minal malikiya jiddan waɗanda suka zo daga baya baya ne a malikiya in ba haka ba farkon malikiya ba su san da wannan karatun ba bai shiga cikin kwakwalwarsu ba farkon malikiya shine al-imamu malik ya ruwaito hadisai na runguma hannu a cikin sallah a cikin ainihin muwatta har guda biyu ibn abdul barri a cikin littafin shi al-intiqa'u fi fada'il thalathatil a'immatil fuqaha yace har imamu malik ya rasu bai taba sakin hannun shi a sallah ba to daga baya ne malikiya da suka zo sai wani rudani ya shiga kwakwalwarsu sai suka ce ai yayin da mutum ya tsaya din nan in ya runguma hannun shi a kirji to ya samu wani dogaro ya samu support ya samu wani jin daɗin tsayuwa to duk in ya zanko kana tsaye daram ya zan ka dan jingina da wani abu ko wani abu ya tare ka to ka aikata makaruhi a sallar hujjar kenan fa su ba su ce suna da hadisi ba yanzu ne da malamai suka zo fa khalafa min ba'dihim khalfun aba'ul uluma wal amanat wa kulla shay'in da suka wulakantar da ilimi suka ci amana ilimi sai suka yi annabi ƙarya suka ce ai hadisi ne da ka taba sai su ce a duba nailul autar duk wanda ya ce akwai hadisin sakin hannu a nailul autar kowane ne ƙarya yake yi nailul autar na Muhammad ibn Ali ash-Shawkani hasali ma shi Shawkani bai ce ma runguma hannu mustahabi ba sai ya ce ma wajibi ne yace tun da gashi sahalu ya ce kanan nasu yi umaruna an kasance ana umarnin mutane duk abin da ake umarnin mutane ko yace dole ne sai in an samu na dalili da zai sassauta shi shaukani ma akan wajabci ya tafi ma'ana sunnanci mu aka dake ne yake nufi Allah ya shiryar da mu shine sai malam yake cewa fa kaifa yasughu tafsirul akhdh al madhkur fihi bi akhdh al yusra bil yumna ba'da ruku'i in ya zama tun a tsaiwar farko na lafazin wannan hadisi ba a samu inda annabi ya karantar da wannan mutum ɗora hannu ɗaya akan kirji ba to yaya za a zo a ainihin fassara magana ainihin wato abin nan ɗaukar hannun dama a riƙe ko da na hagu bayan ruku'u a ce an ɗauki wannan daga cikin wannan fassara da za a yi wannan hadisi yaya za a yi haka ta yiwu sai ce haza lausa ada ala zalika majmu'u alfazil hadisi fi hadha mawtin ya ce wannan ma fassara fa inda zai yiwu ne a ce misali an tattara lafuzzar riwayoyin da suka zo na wannan hadisin dangane da wajen ɗagowa daga ruku'u fa kaifa wa hiya tadullu dilalatun zahira ala khilafi zalika yace to yaya za a yi waccan fassara ta cewa wannan wuri na hadisin yana nuna in an ɗago daga ruku'u kowace gaba kowane ƙashi ya koma inda yake a ce ana nufin wai ɗaukan hannu ɗaya a ɗora kan ɗaya a ƙirji a sallah ya ce wannan sai inda an samu wani abu ma da zai sa a yi fassara akan haka balle ba a samu wani lafazi wanda zai taimaka a yi wannan fassarar ba sai ce summa innal wada al mazkur sannan kuma wannan ɗora hannu wanda ake magana a kai غير متبادر من الحديث البتة yace ba ma shi ne abin da ya kamata ya fara shigowa cikin kwakwalwarka ba cikin tunaninka ko ɗaya ma'ana cewa ka ɗago gadon bayan ka har sai kowane ƙashi ya koma inda yake to albani yake nuna maka bai kamata ma wannan tunani ma ya fara zuwa wai matsalar ɗora hannu ɗaya akan kirji mata ta so ba yanzu ana magana ma ka miƙe gadon bayan ka ne ya tsaya lafiya yadda yake matsalan ma ka mai da hannunka kan kirji bata taso a wannan wurin ba sai ce li annal maqsuda bil izam saboda abin da ake nufi da al izam anan kasusuwa fihi izamu zahari ana nufin ainihin kasusuwan gadan baya kamata kaddama kamar yadda bayani ya gabata ba wai kasusuwan jikinka ba kai masallaci da kasusuwan jikinka ne kai masallaci sai a ce to shikenan hannaye ma na daga cikin kasusuwan jikinka to tunda aka ce kowace gaba ta koma inda take to inda take kafin ruku'u kenan sai ka koma da hannu yace to amma abin da ake nufi da kowane kashi ya koma inda yake ana nufin kashin gadon baya to yaushe kuma ma za a fara magana hannu kenan abin da yake cewa kenan wa yu'ayyidu ma sabaqa min fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kuma na daga cikin abin da zai karfafi wannan magana tawa shine aikin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake aikatawa a wannan wurin in ya dago daga ruku'u mun karanta bayani ya gabata cewa istawa hatta ya'uda kullu fatarin makanahu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dago daga ruku'u sai ya daidaitu har sai kowace gaba ta gadon bayan shi ta koma inda take domin faqar dama ya fassara mana ita jiya da cewa kashin gadon baya to kaga ashe da annabi ya ce wannan mutum ka daidaitu in ka dago daga ruku'u har sai kowanne kashi ya koma inda yake sai a ɗauko wannan aiki na annabi sai a fassara shi da haka don haka sai ya ce fata'ammal munsifan ka tsaya ka lura da wannan magana da nake faɗa maka cikin adalci kar ta'assubanci da wani ko goyon bayan wani ya shiga cikin zuciyarka ka tsaya tsakaninka da Allah ka fahimci abin da ake nuna maka الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يتي ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يتي ني بانا شك أكن cewa ɗora hannaye guda biyu akan kirji a wannan tsayuwa ta ɗagowa daga ruku'u bid'atun dalalatun ba na shakka akan cewa bid'a ce kuma yin haka bata ne li'annahu domin kuwa lam yarudda mutlaqan fi shay'in min ahadisi sala yace domin ba a samu haka ba a cikin wani hadisi daga cikin hadisan sallah wa ma aktsaruha ga su kuma da yawa hadisan sallah suna da yawa amma ba a samu cewa an dago daga ruku'u qarara inda aka ce a dora hannu ainihin akan daya a kirji ba walau kana lahu aslun lanuqila ilaina yace da a ce wannan abu yana da asali da an ciro shi zuwa gare mu walau an tariqin wahidin ko da ta hanya daya wa yu'ayyiduhu kuma abin da zai karfafi haka wannan magana tawa anna ahadan min salaf wani daga cikin ainihin malamai magabata lam yaf'alhu bai aikata haka ba ba a samu wani daga cikin malamai magabata cikin sahabbai ko tabi'ai ya dauki hannun shi ɗaya ya dora akan ɗaya a kirji bayan ya dago daga ruku'u ba wala zakarahu ahadun min a'immatil hadisi fi ma a'lamu yace cikin malaman hadisi kuma ban san wani wanda ya faɗi haka ba cewa an dago daga ruku'u a sake mayar da hannu kan kirji mun fahimci wannan da kyau ko sai yace wa yukhalifu hadha wala yukhalifu hadha ma naqalahu ash-shaykh at-tuwajiri at-tuwajiri fi risalatihi ya ce wannan magana kuma da na faɗa to maganar da wani babban malami a sheikh at-tuwaijiri ba ta saba mata ba wani malami ne a sheikh at-tuwaijiri hamud mahmud at-tuwaijiri mutumin riyadh ne ta saudi arabia a lokacin da a sheikh albani ya rubuta wannan sifatus sala ta fito da kamar shekara biyar sai ya tsaya yi nazarin ta shi wannan malami a ƙashin gaskiya malami ne na ainihin aqida ba malamin hadisi ba ne ya tsaye nazarin wannan sifatin salati tun daga farkonta har ƙarshe sai ya gano cewa akwai kurakurai kamar guda goma sha ɗaya a ciki waɗannan kurakurai guda goma sha ɗaya madadin ya aika wa da ashek muhammad nasiru din albani bayani akai ya mishi tambihi sai ya sauri sai ya rubuta littafi karami sai ya sa tambihun ala akhba'in fi sifatis sala li sheikh muhammad nasiru din albani yace faɗakarwa game da wasu kurakurai da ke cikin sifatis sala ta Muhammad Nasir bin Al-Albani Albani yace da naga wannan littafi raina bai ɓaci ba sai na tsaya na natsu kuma na yace na karanta wannan littafi tun daga farkon shi har ƙarshe yace sai na samu cikin matsalolin nan guda goma sha ɗaya da malamin nan yake tuhumar littafin da su to matsala ɗaya ce kawai ya dace a kai akwai fassarar wani hadisi wanda za mu zo can gaba wa min al ma'asami wal magharami yanzu Allah yana roƙon Allah ya raba shi da taurin bashi da kuma laifi to sai albani ya wata fassara ta kuskure a wurin sai shi malamin ya ce a abin da ake nufi da al ma'asam shine ainihin duk abin da zai ja kai laifi al magharam kuma abin da zai ja kai taurin bashi albani ya ce wannan fassara da malamin ya daidai ce na ɗauka amma sauran abubuwan da yake tuhuma a kai guda goma to duk ba daidai ba ne sai a shekul albani ya tsaya ya mishi raddi ɗaya bayan ɗaya to daga cikin waɗannan matsaloli akwai wannan matsalar ta cewa in an ɗago daga ruku'u za a ɗauki hannu ɗaya a ɗora a kan ɗaya a ƙirji shi tuwaijiri ya tafi akan cewa haka za a yi shi kuma albani ya ce bidi'a ne to shine sai a shekul albani yake cewa to wannan magana da na faɗa cewa ba a samo daga wani cikin malaman farko ba ya aikata haka ma'ana ya ɗora hannun shi ɗaya akan ɗaya akan kirji bayan ɗagowa daga ruku'u ko kuma ba a samu wani malami ya faɗa haka ba sai ce to ta iya yiwa ka ce to ai kuma ga abin da tuwaijiri ya faɗi a cikin littafin shi sai albani ya ce to wannan magana tawa har yau bata saba wa ta tuwaijiri ba tuwaijiri ya faɗi wannan fi risalatihi a cikin wannan littafi nashi a daga shafi na sha takwas zuwa shafi na sha tara amma shi wannan tuwajiri ya rasu hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha uku yau shekara shi shida da rasuwa mutumin ƙasar riyad ne Allah ya gafarta mishi tuwajiri ya ɗauko wannan magana an al-imami ahmad daga al-imamu ahmad rahimahullahu Allah ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi annahu qala imamu ahmad yace in sha a arsala yadayhi ba'da raf'i min ar-ruku'i masallaci in ya so ya saki hannun shi bayan ya ɗago daga ruku'u sai ya saki wa in sha'a in kuma ya so wa ba'ahuma sai ya dora su ainihin wato akan kirji hadha ma'ana ma zakarahu salih ibn al-imam ahmad fi masailihi tuwaijir ya ce wannan a takaice ita ce ma'anar irin maganar da shi salihu dan gidan imamu ahmad ya ciro daga mahaifin shi ya ce mahaifin shi imamu ahmad ya faɗa haka salihu din ɗa ne ga al-imamu ahmad to shine tambayoyi da ake wa imamu ahmad suke tattarawa abdullahi ma ya tattara nashi mun yi bayani a baya to ya ce a cikin wannan littafi shafi na casa'in an abihi haka shi salihu ya karɓo daga mahaifin shi wato shi imamu ahmad sai ya ce in ka ɗago daga ruku'u kana da zaɓi ko ka saki hannayenka ko ka rungume su sai albani ya ce abin da ya sa kuwa na ce waccan magana ta ba ta saba wannan ba li'annahu domin shi imamu ahmad lam yarfa zalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam bai danganta wannan magana ga annabi ba wa inna ma qalahu bi ijtihadihi wa ra'ayihi kokarin shi yayi ya faɗi ainihin ra'ayin shi wa ra'ayu qad yukhta shi ko ra'ayi yakan zama kuskure wani lokaci fa idza qama ad-dalilu sahihu ala bid'iyyati amrin ma idan aka samu dalili ya tsayu akan cewa dalili mai inganci akan cewa al'amari kaza bid'a ne ka hadha allazi nahnu fi sadadihi kamar wannan matsalar wadda muke kanta fa qawlu imamin bihi la yunafi bid'iyyatihi dan wani limami ya bada fatawa da wannan magana fa ba zai kora cewa wannan abu bid'a bane ma'ana abinda malai yake so ya nuna maka in an samu wani dalili da ya tsayu akan cewa kaza bid'a ne to ko da wani malami fa ya ce kaza din nan ayi wannan magana ta malamin ba za ta gyara wannan abu ya zama sunna ba abin yana nan a bid'a shi sai a ce shi malamin yayi kuskure kama qarrarahu shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah fi ba'd kutubihi kamar yadda ibn taymiyyah ya tabbatar da haka a wani daga cikin ko wasu daga cikin littattafan shi bal innani la ajidu fi kalimati al-imam ahmad hadhihi ma yadullu ala anna al-wada al-madhkura lam yathbut fi sunnah indahu a shekul albani ya ce ni ina fahimtar daga wannan magana mata imamu ahmad cewa imamu ahmad yana nuni akan cewa ɗora hannu ɗinnan a kirji bayan ɗagowa daga ruku'u to shi kanshi bai da shi tabbatacce daga cikin sunna don da yana da shi fa innahu khayyara fi fi'lihi wa tarki domin ya bada zaɓi wajen ko ka runguma hannun ko ka bari to kaga da a ce yana da dalili karara daga annabi ai ba zai ce kai ko ka bari ba to tunda har imamu ahmad ya ce ko ka rungume ko ka saki wannan yana nuni ga cewa shi kanshi Imam Ahmad dan bai da wani dalili ne a wurin wa hal yadhunnu ash-shaykh al-fadil anna al-imama yukhayyiru aidan kadhalika fil wada'i qabla ar-ruku'i ash-shaykh al-albani yace to yanzu shin wannan malami mai daraja shi tuwajiri shin yana tsammanin kuma kenan Imam Ahmad yana ba da zabi tsakanin dora hannu ainihin wato a kirji din kafin ruku'u kenan yanzu kafin ruku'u kuma to Imam Ahmad ma yana nufin kenan ko a saki ko a rungume imamu ahmad baya nufin haka zai albani ya nemi wannan malamin tambaya ne to shin shi wannan malamin yana nufin ya ce imamu ahmad na nufin haka kaga imamu ahmad da yake yana da tabbas a nan ya ba da fatawa da cewa runguma hannu ne za a yi a kan kirji kafin ruku'u to amma bayan ruku'u da yake bai da tabbas ba sai ya ce ko ka rungume ko ka saki sai albani ya ce to yanzu wannan malami da yake son ya kafa hujja da wacce magana ta imamu ahmad yana son ya ce imamu ahmad kafin ruku'u ma yana ba da zaɓi kenan فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة albani ya ce lallai dai bayani ya tabbata akan cewa kenan ɗora hannu ɗin nan da ake magana bayan an ɗago daga ruku'u akan kirji ba shi daga cikin sunna ya ce wa huwal murad shine manufar mu hadhihi kalimatun mukhtasara albani ya ce wannan magana ce da neta a takaice haula hadhihi mas'ala dangane da wannan mas'ala wa hiya tatahammalu al-basta wa tafsil wannan mas'ala tana buƙatar a faɗaɗa ta kuma a tsaya ai bayanin ta dalla dalla ولا مجال لذلك هنا يتي أنا كان باب دامريا هكا ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة yace in kana son ganin cikakken bayani dangane da wannan mas'ala ka koma akan raddin da ne wancan malami tuwaijiri a shimfiɗa ta biyar ta wannan littafi sifatu sala safhati 30 shafi na 30 kenan min hadhihi at jadida na wannan ainihin sabon bugu idan sa tsohon bugu ma kake da shi akwai can baya inda ya fara waɗannan maganganun dangane da a cikin mukaddima din inda yake bin ɗaya ɗaya ɗaya yana gyaggyara waɗannan maganganu da wancan malami yake tuhuma to za ka gani akwai daga ciki har da wannan matsala to sa'an nan guri na biyu kuma inda daga baya baya ne a shekul albani ya sake yin bayani dangane da wannan matsala shine cikin silsilatul ahadisi sahiha a cikin mujalladi na biyar shafi na ɗari uku da shida zuwa shafi na ɗari uku da takwas duk ya tsaya tattauna wannan matsala don haka shi a Sheikh Muhammad Nasiru Dinar Albani ya tafi akan cewa in mutum ya ɗago daga ruku'u to sai ya ainihin saki hannayen shi ba zai rungume ba dalili sai ce saboda a wannan wurin ba a samu umarni karara daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to menene amma yasa ya kausasa harshe akan cewa bid'a ne yin haka ba wani abu ya sa ya kausasa harshe ba sai don kamar yadda ya ce ya ga wasu malamai sun yi ƙoƙarin tabbatar da hakan su kuma kafa hujja da wancan hadisi to abin da nake so ka fahimta tukuna da farko kamar yadda shi kanshi ya fara ishara daga imamu ahmad cewa wannan matsala wato babu nasi ne karara dangane da ita wanda yake tabbatar da cewa annabi ya ɗauki hannun shi ya rungume a ƙirji bayan ɗagowa daga ruku'u ko kuma annabi ya saki hannun shi bayan ɗagowa daga ruku'u to sai rage yanzu kowane malami zai zare alƙalamin shi ne ya tunani da kwakwalwar shi a cikin ilimin da Allah ya bashi sai ya ƙoƙarin kawo tashi fahimtar to shi imamu Ahmad shi ne ya tafi akan cewa ko ka rungumi ko ka saki al-imamu al-bukhari kuma kamar yadda al-hafizul ayn ya kawo a cikin sharhin bukhari umdatul qari sai ce bukhari kuma yana nuni akan cewa ka rungumi to shi kuma bin baz da ya zo ya ɗauko wannan matsala ɗaya bayan ɗaya ya tattauna a kanta. To don haka na zo da wannan risala ta bin Baz, mu ji shi kuma menene wannan ainihin malami ya tabbatar, ƙarshe kuma sai mu ji to mu kuma ina muka kwana ina za mu tashi. Ga wannan littafi mai suna Salatu Rasa'ila fi Sala na ainihin shi Samahatu Sheikh Abdulaziz bin Abdullahi bin Baz. الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد bin Baz a da shi ne ainihin wato vice chancellor na jami'atul islamiyya farko farko amma yanzu ya zama ainihin wato shine babban malami wanda yake shugabancin kwamitin fatawa na ainihin wato abin nan majalisin malamai baki daya ya rubuta wannan ainihin wato littafi guda uku tare da cewa bin Baz makaho ne yana zaune ne yana rubuta yana faɗi ana rubutawa wannan littafi ne guda uku yayi sai aka haɗa shi wuri ɗaya littafi na farko ya yi shi ne akan siffar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu kuma ya yi akan ainihin wato yadda sallar jam'i take to na uku shine sai ya ce ar-risalatu salisa littafi na uku aina yadha'u al-musalli yadayhi ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i idan masallaci ya dago daga ruku'u ina zai ajiye hannayen shi to tambayar kenan da aka yi sai ce alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabihi godiya ta tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi amma ba'adu to bayan haka fakad kasura su'alu min ad-dakhili wal kharij yace tambaya ta yi yawa cikin gida da waje cikin kasar Saudi Arabia da wajen Saudi Arabia an mawdi'il yadaini idza rafa al-musalli ra'sahu min ar-ruku'i cewa idan masallaci ya ɗago kanshi daga ruku'u a ina ne zai ɗora hannayen shi fara'aitu an ujiba an zalika jawaban mabsutan ba'd al-bast yace sai naga cewa lallai in tsaya in yi jawabi wanda yake ya kamata in dan yalwata shi nushan lil muslimina dan ya zama nasiha ga musulmi wa idahan lil haqq kuma ya zama bayyana gaskiya wa kashfan lil shubha dan kuma yayi rikici wa nashran lis sunna dan yada sunna ba aqulu don haka sai in ce قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه كان يقبض بيمينه على شماله yace sunna dai ta tabbatar daga manzon Allah cewa yana ɗaukan hannun shi na dama ya runguma na hagu a cikin sallah idza kana qa'iman fi salah in yana tsaye a sallah kama dallat ala annahu kana alaihi salatu wa salam ya'muru bidhalika kamar yadda sunna ta nuna manzon Allah yana yin umarni da runguma hannu din a kirji a sallah to sai kawo hadisin da Bukhari ya ruwaito a sahalu ɗan sa'ad ya ce an kasance ana umarnin mutane wato annabi ya kasance yana umarnin mutane da su ɗauki hannayensu na dama su ɗora a kan na hagu a cikin sallah to bimbal sai ce ta fuskar da za mu kafa hujja da wannan ainihin wato hadisi shine an ce ana umarnin mutane su ɗauki hannunsu na dama su ɗora a kan na hagu a sallah abin da aka ce kenan sai ce to kowa dai ya san in mutum ya ruku'u a ina hannun shi yake yana kan guyawun shi idan mutum ya ainihin tafi sujuda kowa ya san hannun masallaci na ƙasa in ya ɗago daga sujuda hannayen shi suna kan cinyoyin shi in ya zo tahiya hannayen shi suna kan cinyoyin shi haka yayin da ainihin kai kabbara harama an san cewa an ce ka ɗaga hannayenka yace to yanzu da aka ce kenan ana umarnin mutane su ɗauki hannayensu na dama su ɗora akan na hagu a sallah ya ce to yanzu a ina hannu ya rage kenan ba umarce shi da ya saba don ko ina an bayyana sai ya ce a kirji kenan sai ce to wannan hadisi na sahalu a zahirin shi kenan yana nuni ga cewa ɗora hannu ɗin nan a kirji wato a halin tsayuwa ne to tsayuwa ɗin nan kafin ruku'u kenan da bayan ruku'u to fahimta ta farko da bimba zai kawo kenan a ƙarƙashin wannan hadisi wannan kamar yadda ka ji zan takaito bayanai ne a tattakaice in yaso sai ka nemi wannan littafi ko kuma sai ka je kai hoto start sai ka ga abubuwan da ainihin malamin ya tattauna to da ya gama tattake wannan matsala sai ya ce fa in qila qad dhakara shaykh al-allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani fi hashiyati kitabihi ta iya yiwa ka ce to ai akwai babban malami Muhammad Nasiruddin al-Albani a karkashin littafin shi da yazo yana bayani yayi bayani ma nasuhu ga abin da yace walastu ashukku fi anna wada al-yadaini fi ala sadri fi hadha al-qiyam ya kawo wannan magana da muka makarantawa yace ta iya yiwa ka ce to ai Albani ya faɗi wannan maganar wal jawabu an zalika an yuqala yace amsar da za a baiwa albani akan haka sai a ce na'am haka abin yake kad dakara akhuna ash-shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace hakika dan uwan Muhammad Nasiruddin al-Albani ya faɗi fi hashiyati kitabihi al-mazkur ma zukira abin nan da aka ce ya faɗa gaskiya ya faɗa wal jawabu anhu min wujuhin yace amma ga yadda za a ba da amsa akan waɗannan zantuttuka الأول نفرقو يتشي أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ yace cewa da albani ya din nan dora hannu a yan kirji akan bayan ruku'u akan kirji bid'a ce ta bata yace wannan magana khata zahir yace kuskure ne a sarari lam yasbiqu ilayhi ahadun fi ma na'lam min ahli ilmi yace cikin malaman da muka sani babu malamin da ya gabace shi akan haka ba mu samu wani malami ya ce ɗaukan hannu ɗaya a ɗora a kan ɗaya a ƙirji bayan ɗagowa daga ruku'u bid'a ne ba abubuwan dai da aka samu kenan wani malamin ya ce a saki wani malamin ya ce a rungume wani malamin ya ce in an rungume yayi in an saki yayi mun fahimci wannan da kyau ko wa huwa mukhalifun lil ahadith sahiha al mutaqaddim dhikruha sai ce kuma wannan magana tashi a zahiri ta saba wa hadisan ingantattu waɗanda aka faɗi walastu ashukku bin baz ya ce ba na shakka fi ilmihi game da ilmin albani cewa malami ne wa fadlihi da kuma darajar shi wa si'ati tila'ihi da kuma ainihin yalwatar leke-leken shi yana da yawan leke-leke leka nan ya leka nan wa inayatihi bis sunna da kuma ba da muhimmanci da kula da yake wa sunna zadahu Allahu ilman wa tawfiqa Allah ya ƙara mishi ilimi Allah ya ƙara mishi dace da gamdakatar sai ce walakinnahu qad ghalata fi hadhihi al-mas'ala ghalatan bayyinan ya ce amma a kan wannan matsala ta runguma hannu a kirji bayan ruku'u ya ce albani ya yi kuskure kuskure sarari a zahiri to kun ga yanzu jama'a yadda ake kenan duk girman malami in yi magana sai a bincika a gwada ta da qur'ani da hadisi tunda wannan matsala ce ijtihadiyya to ya yanke hukuncin cewa bid'a ce dalala bin ba zai ce ba ma shakka game da ilimin shi babban malami ne yana da kuma yawan bincike da leƙe-leƙe ya ce amma akan wannan matsalar ya yi kuskure kuskuren da yake a sarari to haka ake so duk wani malami in yi kuskure to amma kamar yadda muka faɗi sai ka duba kai ɗin nan da zaka ce ya yi kuskure tukuna shin ka iya taka matakin da shi ya taka mun fahimci wannan domin kada ɗan firamare 6 ya zo yana profesa rashin kunya lallai dole ya zama wanda za ka iya naƙadi ka iya cin gyaran shi ya zama ka taka inda ya taka tukuna a ilimi in ba haka ba kai ka ɗan gama sakandare ɗinka wannan kuma ya je har ya gama phd samun jur'a al'ilmiya ƙarfin hali na ilimi da za ka iya ka ce ai yayi kuskure a wurin turanci wannan fa yana da wahala yana buƙatar a sami irin shi wanda ya phd ko wanda ya masters jama'a mun fahimci wannan don in ba da haka ba sai al'amarin ilimi ya zama fauda ya zama hayaniya da bankaura kowa kawai ya ji cewa yana da izinin yi wa malami gyara wannan shi ya saki ainihin linzami abin ma ya sauka daga kan ɗalibai masu neman ilimi ma sai abin ma ya koma kan jahilai ma jahili ma sai malami ya faɗi magana sai ce da Allah yaushe za a ji wannan magana yaushe za a saurari wannan magana in an ce maimaita ta ba zai iya ba maimaita ma ba zai iya ba saboda jahilci to ɗalibin ilimi ma wanda bai kai matsayin mujtahidi ba aka ce ba zai iya wa mujtahidi na ƙari akan wata matsala ba to shine sai da ya gama kuma kaga yadda ake cikin ladabi ba wai tun da yayi kuskure shikenan ya zama tsinan ya zama dan banza dan wofi ba a'a sai da ya girmama shi ya nuna babban malami ne sannan zaka ji kuma daga ƙarshe zai ce kuma kuskuren malami baya rage darajar shi ko kwaya ɗaya a cikin ilimi dan malami yayi kuskure to ba kuma gobe in ya zo yana faɗan ka zaka ce to ai ya taɓa yin kuskure to ce maka aka shine Allah na biyu ko akwai Allah na biyu ne Allah dai kwaya ɗaya ne wahdahu la sharika lahu kuma baya kuskure to duk wanda kuma aka sake cewa baya kuskure gaba ɗaya to sai dai ko ya zama yana nakaltowa ne daga Allah to kaga dai an sake komawa wurin Allah din ne mun fahimci wannan da kyau ko to don haka sai bin ba zai ci gaba da cewa wa kullu alimin kuma kowane malami yu'khadhu min qawlihi wa yutrak za a iya ɗaukan maganar shi wataran kuma za a iya aje maganar shi dama albani sanda muka fara karatun wannan sifatu salati ya ce duk abin da ya zama saman wannan littafi to hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam ne to kaga nan ba ra'ayin shi bane lallai dole ne daga annabi ne sai ka ɗauka amma abin da ya zo ƙasan littafi na daga sharhi da bayani dama ya ce zai kawo maganganu na malamai shi kuma ya kawo tashi to kaga nan kai ma kana da zaɓi in ka taka mataki irin nashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai bin ba zai ce kuma kowane malami a iya ɗaukan maganar shi in ta daidai in ta saba daidai kuma aje ta kama qala al-imam malik ibn anas rahimahullah kamar yadda al-imam malik yace ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahiba hadha al-qabr kuma malik yace duk wanda ka gani cikin mu manyan malamai sai ya zama wata ran zami wani raddi za a yi mana raddi wata ran mu ma imam malik yake faɗan wannan ma minna ad-damir huna ya'udu ila man ila malikin wa amsalihi min al'a'immatil ajilla ya ce babu wani daga cikinsu su manyan malamai sai ya zama wata ran zai iya yin raddi ya ce kaza kaza ba daidai ba ne wani da ya faɗi kaza kaza wata ran kuma shi ma sai an ji ana cewa ai shi ma wani da ya ce kaza ya yi kuskure sai ce sai dai mai wannan kabarin sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya annin nabi sallallahu alaihi wa sallam وهكذا قال أهل العلم قبله هكا malaman da suka zo kafin Imam Malik suka faɗi wa ba'dahu malaman da suka zo bayan Imam Malik ma suka haka suka faɗi bin Baz yace wa laysa zalika yaghuddu min aqdarihim kuma wannan baya rage daraja su ko kaɗan don an ce Imam Malik yayi kuskure kan wannan mas'ala to karka dauka Imam Malik kuma ya dawo irin ka karka dauka darajar shi ta ragu a yayin da kake cewa Imam Maliku baya kuskure to a yayin ne kake rage darajar shi mun fahimci wannan domin duk mutumin da ka ɗauke shi ka kai shi inda bai kai ba to wulakanta shi kai ba girmama shi kai ba duk sa'an da aka ce imam malik ya yi kuskure akan wannan matsalar ba zuwa za ka ka hau mimbari ba zuwa za ka ka kafa wa'azin anguwa ko wa'azin mako ko wa'azin baki ɗaya ko wa'azin kaza a'a ka tsaya ka ji me aka ce imam malik ya kuskure akai to sai ka binciki shi imam malik menene hujjojin shi wannan da ya ce imam malik ya yi kuskure to me hujjojin shi sai kai ainihin almuqaranatu wa tarjih sai kai comparing and contrasting sai ka hada waɗannan maganganu to daga nan sai kaga gaskiya ta bayyana maka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka sai malam yake cewa wala ya hutu min manazilihim wannan baya rage darajar su manyan malamai dan an ce sun yi kuskure bal hum fi zalika baina ajrin wa ajrayn kama sahab bi zalika sunna an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama في حكم المجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر ce malaman nan ma in sun yi kuskure abin bai rage darajar su ba ya ce suna tsakanin lada ɗaya ne ko lada biyu kamar yadda annabi ya nuna cewa malami in yi ƙoƙarin ijtihadin shi ya ba da fatawa in te daidai sai ya samu lada biyu in ta zama kuskure sai ya samu lada ɗaya ashe yayin da kake cewa imamu maliku ya yi kuskure shin zagin shi kake ko kana cewa ya samu lada ɗaya ne akan wannan matsalar to ka gani fa mali haula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha ba za fahimta abin sai ce an zagi imam malik yau an ce maliku fa yayi kuskure Allah ya kiyaye wannan fuska ta farko kenan da ya nuna cewa ainihin wannan magana kuskure ce fuska ta biyu kuma wadda ya kawo ita ce cewa ai hadisin sahalu da ainihin hadisin wa'il dan hajar dan hujjar suna nuni ga cewa ainihin a zahirin su a halin tsayawa annabi sallallahu alaihi wa sallama kafin ruku'u da bayan ruku'u yake ainihin abin nan yake runguma hannu to wannan matsala bin bas kuma bai dace a kanta ba saboda albani ya bada ansa a kanta a cikin silsilar sahiha yace lafazin hadisin wa'ilu ibn hujrin karara ya nuna cewa kafin ruku'u ne wannan lafazin don haka kaga ba za a yi hujja da wannan lafazin ba sai a nemo wata hujjar ta gaba to a takaicen takaitawa dai ya ci gaba da ainihin yin raddi akan wannan magana ɗaya bayan ɗaya duk ya tsaya ya kawo gyara dangane da wannan mas'ala a takaice abin da bin ba ya tabbata a kai shine masallaci dai zai ɗauki hannun shi na hagu na dama ya ɗora akan na hagu a ainihin kan kirjin shi bayan ya ɗago daga ruku'u ya ce saboda waɗannan hannaye duk an bayyana inda za a sanya kowanne to yayin da mutum ya ɗago daga ruku'u ashe ba sai an sake maimaita mishi bayanin cewa ga kuma inda zai mayar ba tunda tun farko an nuna mishi to kaga kamar yadda na faɗa tun farko wannan matsala ce ta ijtihadi yanzu ya rage maka kai idan mujtahidi ne sai ka tsaya kai nazarin waɗannan matsaloli shin kai kuma ina zaka goyi baya domin duk abin da zaka kawo dangane da wannan matsala to baka fa isa ka kawo wani sabon abu ba don duk abin da zaka ce an taɓa samun wani ya ce in ka ce a saki ne to an samu wani ya ce in ka ce a rungume ne an samu wani ya ce in ka ce ko a saki ko a rungume duk ɗaya ne an samu wani ya ce to yanzu kai ya rage maka ka dubi dalilan kowa sai ka ga cewa to wanne ne zaka karkata a kai to idan jama'a ba su manta ba a farkon wannan littafi da muka karanta ainihin muqaddimar shi a ƙarshe ƙarshen muqaddimar sai albani ya ce to tunda wannan littafi nawa ya zama ya tattaro sunnoni na annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu wani wanda yake da hamzarin ya bar wani abu wanda ya zo a cikin wannan littafi da na zo bayanin wannan kalma sai na ce wannan magana tashi haka take duk abubuwan da ya kawo na hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu din nan ba ka da hamzarin ka ce ba za ka yi aiki da su ba saboda ya saba wa maganar malaminka ko mazhabinka ko kungiyarka ko limaminka ko masallacinka a'a lallai sai ka yi tunda daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ne cewa to ai ba za ka ɗauka ba tunda malamin ka ko limamin ka bai ɗauka ba malam ya ce wannan ba uzuri ba ne in dai malamin ka kayar da malami ne ai ba malamin ka ne malamin duniya kaɗai ba ko ba shi ne ɗan autan malamai ba daga shi an rufe malanta ko ai bayan malamin ka ma za a iya samun wani ko kafin malamin ka kuma an samu wani to wannan sunna da za ka ce kai ba ce maka ba an taɓa samun wani malami ya ɗauka in dai ɗaukar wa malami da zai wa sunna shi ke sa abi to wani malamin ya ɗauka ba sai lallai malamin ka ya ɗauka ba kenan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to anan sai na ce don haka za ka ga duk abin da ke cikin wannan littafi muna aikata sha aikace sai abu ɗaya to ita ce wannan matsalar gare ta nake ishara duk za ka ga matsalolin da Sheikh Muhammad Nasiru Dinan Albani ya kawo hatta dangane da matsaloli na fikihu ba mu saba mishi akan komai ba wato ba ga matanin littafin ba da irin waɗannan ta'aliki da yake sai wannan matsala za ka ga musamman ni in na ɗago daga ruku'u sai in sake mayar da hannuna kan ɗaya akan ainihin ɗaya a kirji ɗin don me domin kamar yadda bin baz ya ce wannan magana ta muhammad nasiruddin al-albani kuskure ce eh kuskure ce mun fahimci wannan da kyau ko to kamar yadda na gaya maka ɗin gaskiya yanzu ya rage kai ma in zaka kokarta ka gani kai kuma ina zaka kwana ina zaka tashi amma ni kam na karkatu akan cewa in mutum ya ɗago daga ruku'u ɗin ya ainihin sake mayar da hannun shi ainihin akan kirji a lokacin da muka karanta talhis na wannan littafi in kana da kasar din mun karanta talhis din a cikin kasar shida wannan littafi albani ya rere shi mai da shi kamar littafin fiqhu dan karami haka to da muka karanta shi a cikin kasar shida 90 wato mai awa ɗaya da rabi da muka zo daidai kan wannan matsalar sai na ce to wannan matsala tana da rikici a wannan lokacin na ce ina nan ina bincike a kai don in san ina ne zan fi karkatuwa a kai tunda matsala ce da nassin hadisi ne to ba mu da ja amma fahimtar wani malami ce to za ka duba ka ga ta yi maka saboda dalilan shi ko ba ta yi maka ba sai ka dubi na wani ka ɗauka jama'a mun fahimci wannan to don haka yanzu kam na tabbata akan cewa ɗaukan hannu ɗaya a ɗora a ƙirji to shine abin da ya fi dacewa a wannan wurin kamar yadda ne ishara a ɗazu cewa Bukhari ma ya tafi akan haka to kamar yadda kuma su malaman Hijaz wato su bin ba suka tafi akan haka to amma wannan matsalar mai sauƙi ce bata kai tsananin waccan ta kafin tafiyar ruku'u ba mun fahimci wannan da kyau ko ba za ka ga wani ya ɗauki hannun shi ya ɗora akan kirji bayan ɗagowa daga ruku'u dan kai kana saki kai mishi inkari ba kai kuma da kake ɗora ba za ka ga wani ya saki kai mishi inkari ba wannan shine kyakkyawan misali na matsalar da Shehu Usman ya buga misali a cikin littafin shi Hidayatul Tullab abin duk da ya zama baka da hujja karar Qur'ani da hadisi to baka yi mutane fada akan shi sai dai irshad shiryar da su ai da kun yi kaza kaza ina ga yafi dacewa amma abin da ya zama Qur'ani ne ko sunna to lallai ai gwagwarmaya mutane sai sun dawo sun bi domin wannan sunan shi shari'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. To, sai malam ya ce, wa zakara lahu, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa wa almusi'u salatihi cewa, annahu la tatimmu salatu li ahadin minan nasi idza lam yaf'al zalika sallar wani daga cikin mutane ba ta yi ba matukar ba ta cika ba matukar bai ɗago daga ruku'u ba jama'a kun ji ko idan kai ruku'u daga ruku'u kai sufa ka wuce sujuda to kai sufa ka tashi ka tafi gidanku baka da sallah mun fahimci wannan da kyau ko lallai daga ruku'u sai ka tsaya ka tsayu daram tukuna jama'a mun fahimci wannan shi yasa muka ce mutanen daɗin nan sai dai fa addu'a sai dai addu'a in kana son ka ga photo start na irin sallar da aka rinka a ƙasar nan shekara talatin da suka wuce to tafi ƙauye ka gani sallah na shan wahala a ƙauye fiye da yadda kake tsammani idan ya ruku'u yana haka sai yadda ka san zakara zai koto da ya ɗan ɗaga kanshi sai ya ƙasa hannun shi yana dafa zai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbara cinyar ta ɗaga haka Allah haka ake wallahi sai dai addu'a a ta musu du'a ya Allah ya ji kansu Allah ya yafe su amma wallahi an yi kuskure Allah ya kiyaye wa kana yaqulu kuma manzo Allah ya kasance yana cewa la yanzuru Allahu azza wa jalla ila salati abdin la yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi Allah baya kallon sallar wani bawa wanda baya miƙe bayan shi tsakanin ruku'un shi da sujudar shi ma'ana dattijo ɗin nan da zai zo daga yayi ruku'u kawai ya ɗaga bai miƙe bayan shi bai tafi sujuda Allah mai girma da ɗaukaka baya kallon sallar shi Allah kiyaye wannan hadisi al-Imam Ahmad ya ruwaito shi wa Tabarani da al-Imam Tabarani fil Kabir Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci kamar yadda muka sha faɗe cewa in ka dubi wannan littafi ba yana siffanta maka sallah bane a bisa tsari na malaman fiqhu amma yana siffanta maka sallah ne a bisa tsari na malaman hadisi tsari na malaman fiqh shine sai a ce farillan kaza sunnonin kaza sannan mustahaban kaza makaruhan kaza qabli da ba'di da makamantansu amma tsarin malaman hadisi su sai su rinka siffurto maka sallar gaba gaba bayan iqama sai me sai kabbara harama sai me sai kaza sai me sai kaza to kaga yanzu da ya gama maka bayani dangane da in ka dago daga ruku'u ga zikirorin da zaka yi ga bayani akan natsuwa sai kuma yace as-sujudu sai kuma sujuda bayan ka natsu sai kuma sujuda jama'a mun fahimci wannan to irin wannan tsawaitawa a yayin da aka dago daga ruku'u kamar yadda ka ji dai ka ji zikirorin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake to sai ka dubi kai a matsayinka na liman in ya zama wajen kira'a ma an ce wani lokacin ya zama ka takaita wani lokacin ka tsakaita wani lokacin ka tsawaita kamar yadda annabi yake sallallahu alaihi wa sallam to kaga ashe wannan tsawaitawa ma haka ake nufi wani lokacin daga sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu sai ka tafi sujuda domin wannan tsawar ta isa kai wannan zikirin ta isa ka natsu to wani lokacin kuma sai ka tsara da waɗannan zikirorin da muka yi to kai kuma karka ce to kullum a karanta kul huwallahu ai ta isa ai dai sallah ta yi eh ta yi amma haka annabi yake yi saboda Allah saboda haka wata ran a tsawaita sallar magariba wani lokacin annabi yana sauke suratul a'raf suratul a'raf ayoyinta 206 duk mun karanto a bayana wani lokacin kuma sai izazul kaga haka ake so tsawaitawa da tsakaitawa da gajarcewa Allah ya shiryar da mu ثم كان صلى الله عليه وآله وسلم يكبر سأنن سيكما النبي يكبر ويهوي ساجدا سأنن سيكما يفادى ainihin sujuda. wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi wa Muslim da al-Imam Muslim to dangane da wannan mun fara tattauna wannan mas'ala a karatun baya shine yayin da mutum ya gama karatun Fatiha da sura sai ya ce Allahu akbar sa'annan sai ya tafi ruku'u to ko ya halatta mishi yana tafiya ruku'un yana yin kabbarar to haka wannan ma dangane da sujuda ko ya halatta mishi yana tafiya sujuda yana yin kabbarar to in Allah maɗaukakin sarki ya so gobe in mun zo za mu ci gaba da karatu mu tattake wannan mas'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk